والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kaji a birnin Azare jihar Bauchi Najeriya karatun da muke a cikin wannan littafi na Ar-Rahiqul Maktum bahasun fi siratin nabawiyya على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى أيو زام تجبا دقا عندم كذايا درس منجيا من بياني dangane da tattaunawan da kafirai suka yi domin su dakile wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a farko farkon musulunci kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance bai ba ku dama ba to bayan wannan a yau darasinmu na arba'in da takwa za mu tashi inda mala yake cewa a talibin shatta limujabahati da'awa waɗansu hanyoyi daban-daban da kafirai suka bi domin su yi fito na fito da da'awan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato a farko farkon musulunci kenan na'am walamma faragat quraish min al-hajj lokacin da quraishawa suka kammala da batun aikin haji lokacin aikin haji kokarin da suka yi na dakile da'awan annabi bai yi amfani ba sai suka fara tunani fakkara fi asaliba sai suka yi tunani a cikin waɗansu hanyoyi taqadibiha ala hadhihi da'wati fi mahdiha wanda suke so su kawo ƙarshen wannan da'awa tun daga tushe tun kafin abin ya yadu kuma wa ya ballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun walau kariha al-mushrikuna eh suna nasu ne Allah yana nasa kuma Allah ya riga ya fara komai نعم وتتلقص هذه الأساليب فيما يلي waɗannan hanyoyi za mu iya takura su a bayanan da suke zuwa na farko a sukuriya sun yi amfani da izgili wata haƙir da rainawa walle tehza shi ma izgili ne amma izgili akwai na baki akwai wanda na aiki ne والتكذيب ga ƙaryatawa wattadhiq ga dariya wato idan suka ga annabi sai su fashe da dariya ko idan sun ga wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai su fashe da dariya kun san mafiya yawa wajen karban gaskiya da riko da gaskiya talakawa sun fi yawa wajen eh aiko wajen addini ma za ka ga wani su taro ɗin da yake sawa ma ya ji jiki kun ya wanke shi ya ji sau saba'in yanzu tsakani da Allah ya jin su taro aka wanke shi ya ji sau saba'in ya zai zamo wani irin lata-lata zai zamo to yanzu aka samu irin wannan a ce malami ne ya tashi yana nasiha iska tana ɗan kaɗa rigar gaba ɗaya ana ganin ƙashin haƙar ƙashinsa yana da wahala manya su karbi abin da yake bala don wani ma fashewa da dariya zai iya ce wannan yin waya da mai ya zo yana mana yana mana wahazi shin ya san abin da ma yake bala kuwa saboda tsaban to su taron talafe-lafe ne an wanke ya fi sau saba'in sannan shi kuma gashin nan ba koshashe ba ne ƙasusuwa sun fiffito suna ce yana jan aya yana abin wani ma da gangan zai ce aya ma da yake ja ba daidai ba ne saboda tsaban yare na shi to dama haka ne su ma sun yi amfani da wannan dama domin su ƙasƙantar da sahabban annabi su murguna musu su wulakanta su yadda za su watse ga barin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma Allah tabaraka wa ta'ala bai ba su nasara ba qahadu biha takdhil al-muslimina abinda suke nufi da waɗannan abubuwa suna so su tabar da musulmi waɗanda suka bi annabi a wancan lokaci wa tauhina quwahum al-ma'nawiyya da raunana karfin imaninsu wanda ba a gani saboda mutum aka zo aka wulakanta ki yanzu a nan masallacin kasuwar kaji a ce wani ya taki ya abin nan musamman ma yana tuntube kalan aka ce da Allah kai shiru talaka kawai ka zo kana mana abin nan to an karya gaban sa zai wahala gaba ya sake taki ya ce zai yi nasiha zo kuma wanda suke yan dama dama su kuma zai wahala ma ka gan su eh balle ma su taki su fada to don haka suna son su raunana ƙarfin gwiwa da ƙarfin imani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faramau annabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi tuhamin bi tuhamin hadila suka jefi annabi da tuhume tuhume na banza yana da kyau wani lokaci a dinga rubuta kalma hadila in aka ce hazil ko abu wanda yake hazil shine abu ramin mai abin da bai da abin nan to amma udaba akwai waɗanda yake marubuta suna amfani da waɗansu kalmomi domin saboda balaga don su fitar da balagan waɗansu ma'anonin da suke so su fitar shi yasa nan yace bi tuhamin tuhumce tuhumce tuhumatin guda ɗaya tuhamin tuhumce tuhumce hazila waɗanda yake na banza wa shata'ima faqiha da zage-zage na wauta domin annabi ma ba su bar shi ba suna zagin sa na fakanu yunadawnahu bil majnun suna kiransa mahaukaci duk da kasancewa al-walid bin al-mughira ya ce idan sun ce ma annabi mahaukaci ne to mutane da yawa ba za su gane ba in aka ce yana da ciwon hauka da yawan su ba za su gane ba saboda duk wanda ya zauna da shi zai gane cewa baya fama da hauka to amma duk da haka sai da aka samu masu faɗa masa haka ba ni ke nan dan ne na yunadawnahu bil majnun وقالوا سكك يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وكافرين كم سكك يا أيها الذي يا كي وندا نزل عليه الذكر أكا سوكر مسد أمبتن نن هنا آية القرآن إنك لمجنون والله كي إن ما هو كتيني da muna karanta ilimin balaga in aka dauko innaka la majnunun ma'auninsa daban ne tunda dama magana idan za ka yi sun ce akwai khaliyar azihin wanda bai san komai ba akwai mutaraddid wanda yake shakka akwai munkiri wato wanda yake musun abu to duk in za ka yi magana da su akwai salon yadda za ka yi magana a cikin ilimin balaga duk da kasancewa balagan kololuwa ita ce alkur'ani kuma saboda mutane suna musun kadaitakan Allah amma ubangiji ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ko Allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum to kaga babu inna babu anna babu karfafawa litakidi babu litayidi aka kawo shi haka saboda me saboda shi kuma ya fita an mukta da zahir anyway wakalu kafirai suka ce ya ayyuhan ladhi nuzila alayhi dhikru ya kai wanda aka sassaukar masa da ambato nuzila din nan ba lokaci guda aka saukar ba ya gwada an ɗauki lokaci yasa a cikin definition definition na qur'ani an saukar da alqur'ani ne fi salatin wa ishirina sana shekaru ashirin da uku shine nuzila innaka la majnun shine mahallu shahid na lalle kai mahaukaci ne ga inna ga ka ga lamul qasam ga majnun ai majnun duk da kasancewa lil junun fununun hauka tana da bangarori daban-daban amma dai nan kawai sun baki mahaukaci ne gaba daya saboda yana kushe iyayensu bautan gumakan da iyayensu suka yi ko suka tashi suka samu suna yi ya ce ba daidai bane yasa suka ce mahaukaci ne wa ya simona hobe sihir kuma suna mata alama wani lokaci suna ce ai yana yana sihiri eh ko a jiya ma mun yi bayani saboda inda za ka saurari annabi ka saurari gaskiya to sai ya ja hankalinka kuma duk wanda baya da gaskiya inda zai saurari faɗan da za a masa to zai gane kuskurensa ita kuma gaskiya haka take walkazibi kuma wani lokaci suna ce ma makaryaci ne a wancan lokaci kafiran makka suka ce annabi makaryaci ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ajibu sun ji mamaki an ja'ahum munzirun minhum saboda wani mai gargadi ya zo daga cikin su su suna ganin bai dace a ce an aiko mutum kaman su ba wannan kuma wani babi ne daban shi ma saboda sun raina gidan da annabi ya fito annabi ya fito daga gidan manya amma ba masu kudi ba ne tun da abu talib babban annabi gidan da annabi ya take abu talib gayya sun masa yawa da maza Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi aure sai ya rage masa nauyi amma dai dattawa ne masu mutunci ko a yanzu ana iya samu za ga wani dattijo ne mai mutunci amma baya da sisi amma saboda baya da sisi kuma don kai kana da kuɗi ka zo ka karkatar da shi yana da wahala ko da ke dattawan da ne banda yan barikin yanzu eh tunda za ka samu wani tsoho a yanzu baya da kuɗi amma ya ga rike gaskiya amma fa talauci ne yana ganin kuɗi sai ya canza layi ba ka ga wannan ba dattijo ba ne ya sa a ce a kira shi tsohon an jima a ce tsohon na jin Allah ya sauwake amma mutane masu mutunci waɗanda ake kiran su dattawa ai ba kuɗi suke da shi ba shi dai magana ɗaya zai faɗa maka abu kaza zai ce kaza ne kuma in ka ba ki amana komai talaucin ka ba zai ce amanan ba zai kuma faɗi magana ɗaya to a irin wannan duriya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito ai kaga babu maganan kudi ya za suna cewa ai da an samu waɗanda suke da kudi ko shahararrun mutane me yasa ba a saukar da wannan alqur'ani ala rajulin min alqaryatayn azim Allah ya ce ahum yaqsimu rahmat rabbih yace ba zai yi ba su suke raba ma Allah arzikinsa ne har da za su ce me yasa ba a ba da wannan saƙo ga ɗaya daga cikin shahararrun mazajen nan guda biyu ba ɗaya yana makka ɗaya yana ɗa'ifa kuma dukansu suna da kuɗi sun shahara ahum yaqtimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukriya ubangiji ta'ala sai ya rusa wannan saboda haka sun faɗi kalmomi masu yawa akan annabi don su wulakanta ki ga waɗansu misalai wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum sun ji mamaki a ce mai gargadi daga cikin su ya fito musu wa qala al kafiruna hadha sahirun kadza kafirai suka ce wannan wato annabi Muhammad suka ce rikakken mai sihiri ne kuma makaryaci ne amma ba sun kara da cewa makaryaci ne su ma sun san karya suke ka san wani ina so ya cimma burinsa sai ya faɗi maganar da ba haka ba kawai saboda ya biya bukatarsa abin da suka faɗa kenan ko kuma sun manta ko kuma ba sani ba lokacin da annabi Ibrahim ya kammala ginin ɗakin Ka'aba me yace ya yi addu'a ya ce ya Ubangiji wa fa'atihim rasulan minhum ya Allah ka aiko cikinsu manzo daga cikinsu wannan shi yake gwada cewa minhum wato ɗan uwansu kenan ɗan uwansu kenan yanzu ko a garin nan ne aka ce an yi wannan addu'a to ai abin da ake nufi ana son idan za a fitar da tsayayye ko gwamna ne ko wane ne ya zama bakudure ai in aka fitar da ki zai hada bangarori daban-daban cikin su kuma milhum amma kaga annabi lutu alaihi salam ai yana fihim ne amma walaysa minhum shi ya zauna a cikinsu ne amma ba daga cikinsu yake ba saboda haka annabi ibrahim yana addu'a ya ubangiji ka aiko wani manzo na musamman fihim fi ahli makka wa minhum min zurriyyati ahli makka abin da yake nufi kenan yasa manzo Allah yace ni din nan da kuke gani wa ana ni din nan ya ce da'awatu abi ibrahim ni sakamakon addu'an babana ne annabi ibrahim eh babansa kakansa da wannan ne malamai suke cewa ya halatta da ya ce ko jika ya ce makakansa baba ko da kana ba da labari kuna tafiya tare da kakanka aka ce wannan wane ne kace ai babana ne wannan baka yi laifi ba to saboda in ba domin shi ba za a samu babankan ne ai ba za a same shi ba aba'ukum abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a to da aka ce ya halatta aka ce annabi ya faɗi haka tunda ya ce ni din nan addu'an babana ne annabi Ibrahim kuma mun karanta babansa Abdullahi kakansa kuma Abdul Muttalib kafin a je kan annabi Ibrahim ma sai an samu kakanni nawa amma yace yace ainihin babansa ne kamar yadda kakansa ma a wani lokaci ya kira shi babansa anan nabiyyu na kabe anabnu abdul muttalib yace babana ne abdul muttalib alhali kuma kakansa ne to saboda haka musulunci wannan ya halatta na'am domin faɗi manya-manyan maganganu wa ƙalar kafiru na haza sahirun kaza kafirai suka ce ai wannan wato riƙaƙƙen masihirci ne kuma makaryaci ne wa kanu yashayyi'una sun kasance suna raka annabi duk inda zai je in yayi magana su ce ƙarya ne saboda tsaba rainawa wa yastaqbilunahu kuma suna ainihin fuskantansa binazaratin multahima naqima da ainihin nazarori daban-daban waɗanda suke ba su da kyau ba su da daɗi wa awatifa munfa'ila ha'ija da tunani waɗanda suke na wulakantawa ko na zage-zage misali wani lokaci kawai kallon annabi za su yi su masa mummunan kallo duk wanda ya ga irin kallon da aka yi zai gane cewa kawai kallon wulakanci aka yi annabi Qur'ani ya fada bai ya kadu lazina kafaru wato kafirai sun yi kusa da izliquna ka bi asfarihim su kifar da kai su tantsar da kai tantsar da kai bi asfarihim da gannen su shine da ganin su kawai in suka kalle ka suna so wato saboda tsaban kallo sai ka goce ka faɗi lamma sami zikira yayin da suka saurari alqur'ani ko suka ji wa'azi wa yaquluna suna cewa innahu la majnun suna ce ai shi din nan mahaukaci ne wallahi mahaukaci ne saboda haka sai su yi masa kallo na wulakanci to shi yasa mai halari ma ya ambata kai kallon wulakanci ma dan uwanka haramun ne ana samun masu kambun baka wanda suke zuba wa mutane ido ko kuma duk wanda yake zaune a bakin hanya yake da majalisan zama a bakin hanya to ya ji tsoron Allah ya bazura wa mutane ido musamman ma mata mata za su zo wucewa kawai sai ka ga mutum ya zura musu ido yana ta kallon su har suna tuntuɓe to in ka je lahira fa Allah ba zai barka ba mun namiji ma ka zura masa wannan idon da kyar zai kai labari balle mace kuma yana daga cikin hanya haƙoƙin hanya zama a bakin hanya shine wa gaddul basar mutum ya rufe idonsa ba hana ka zama a bakin hanya ba tunda sahabbai lokacin da annabi ya muku gargadi ya ce na gargade ku iyakum wal julusa ala turqat na gargade ku da zama a bakin hanya suka ce ya rasulullah ba mu da wuraren zama sai a bakin hanya musamman a ce bakin hanya an sa an sa abin nan akwai dakali ko akwai benci eh zama a bakin hanyar ya fi daɗi saboda akwai walwala amma kuma ya fi laifin da kai a hankali ba za a ga wani gidansa ma yana kallon gabas ne da bai amma in ya zauna kan kwalta bakin hanya yake yake kallo da ba da liman nake yi ba kwalle ku ce saboda kana ganin ana ta zirga zirga hakan nan to akwai haƙoƙin da ya zama wajibi ka kiyaye maza Allah ya ce ku kame in dai har ya zama dole ku zauna to ku kame gabarin cutarwa sannan kuma dole ku rike bakunanku dole ku ainihin rufe idonku dole ku yi umarni da kyakkyawan aiki ko ku yi hani ga barin mummunan aiki kaga dattawa na da suna zaune a bakin hanya ko suna zaune a kofin gida suna ganin abin da ba daidai ba za su yi magana wani lokaci ma baka isa baka isa ka yi wani abu ba idan ka gan su sai ka buya tukuna sannan to ya kamata a dawo da wannan al'ada don tana da kyau eh tun da mu ba mu saba zama a cikin gidajenmu ba in mutum ya dawo ya dan huta a cikin gida zai fito waje amma kaga larabawa da turawa hadili wai ka gansu a kofar gida sai dai suna magana su biyu amma mutum ɗaya ka gaita a kofar gida ba yiwuwa yana zuwa zai ja kofar ta rufe in kuma ka gan shi ya fita ya tafi wani waje ma yana zaune to daga shi sai matarsa da yake masu mata daidai ne yara suna makaranta daga shi sai matarsa da ce masa ya saya abu kaza ya sayo a saya abu kaza a sayo a yi kaza ya yi su biyansu suna zaune a cikin lambu to ko da ma hakan ne ai ba sukan kai ka je ka ko wata ma daga daga adamami ya zo ka abin nan in ka zo kana yawo da ita ko a cikin azare ne ma akwai inda in kaje zullewa za ka yi kabarta to saboda al'adun sa yadda suka tashi a haka mutum yana zuwa zai rufe kofan gidansa wallahi gidaje da yawa za ka rufe sai za ka wuce su sai ka ɗauka babu mutane suna ciki saboda su ba a ɗauke musu wuta ko ba za ka ga suna da manyan wunduna ba wani gidan ma in ka ganki za ga kurman gida ne amma komai talakanci yana da etinsa saboda haka ba sai ya fito yana zaune yana gulma a bakin hanya ba to don haka masu zama a bakin hanya da Allah ya kokari a kiyaye duk wanda zai zo wucewa a kalle shi da mutunci yawa an masa ganin wulakanci to Allah tabaraka wa ta'ala sai yayi tambaya haka To kafiran zamanin annabi Allah ya ba mu labarin su ya ce wa iya kafin nabi na kafaru lalle waɗanda suka kafirta sun yi kusa da yuzliku na kabi asarihim su kifar da kai da ganin su lamma sami zikira yayin da suka ji wa'azi wa yaquluna innahu la majnun suna cewa wannan ai mahaukaci ne sai su kura ma annabi ido suna ganin sa har ya bata wa kana idza jalasa idan annabi ya zauna وحوله المستضعفون من أصحابه akewaye da shi akwai masu rauni daga cikin sahabbansa ya sahaza ubihim su ma sai a yi musu izgili tun da dama zamanin annabi mafiya yawan waɗanda suka yi imani da annabi talakawa ne talakawa ne waɗanda ba su da komai wa qalu sai ka ji manyan kafirai suna cewa ko suka ce a zamanin annabi haula ijulata'u waɗannan su ne fa abokan zamanta kuma mannallahu alaihim min bainina yanzu a ce Allah ya musu falala a tsakanin mu muna da kuɗi muna da mulki muna da sarauta muna faɗa a ji a cewa waɗannan talakawa saboda sun yi imani da Allah sun fi mu daraja ba zai yiwu ba wannan an faffala ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'ala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce to ai haushin ku suke ji alaysa Allahu bi alama bi shakirin shin Allah ta'ala ba shine ya san wanda ya fi godiya ba da ma'ana duk wanda ya fi godiya wa Allah to Allah zai fi kyautata masa wa yasazana rabbukum la yakakartum la bidannakum wa la in kafartum inna azabi lakadir Ubangiji ya yi kuwa ya sanar cewa idan ya baka ni'ima ya ce idan ya baku kuka gode to Allah zai kara muku la in shakartum la zidannakum idan har kun gode wallahi lalle zan kara muku wala in kafartum amma in kun yi butulci kuka yi taurin kai inna azabi la shadid lalle azabata tana da tsanani ko a duniya ko a lahira saboda haka in Allah ya maka ni'ima ka gode in ka gode sai ya ƙara maka yasa yace alaysa Allahu bi alama bi shakirin ba Allah ne ya san masu godiya ba to shi yasa yake ƙara musu daraja da martaba don ka raina su a banza kai eh annabi da sahabbai sun sha fama da wannan wulakanci wa kanu kama qassa Allahu alaina sun kasance kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin suratul mutaffifin me yace inna alladhina ajramu lalle waɗanda suka yi mujrimanci suka yi kafirci kanu min alladhina amanu sun kasance daga waɗanda suka yi imani idan sun zo wucewa yadhakun dariya suke musu suna ce waɗannan sune bayan Allah waɗannan sune manyan sahabbai eh sai sai ta musu dariya ai ko shugabanci na addini haka ne ko shugabanci na addini wani lokacin baka da kwabo ko baka da abun nan mutane sai su faɗa maka bakar magana eh ka wuce baka da komai ya ce wannan shine shugaban izalam wannan shine shugaban yan agaji to shi yasa in baka da shi dole sai ka tsare mutuncinka kaga irin yawan karban baki ba a biya eh da limamai da malamai da alarammomi masu karban basu suka ba sa biya a zamanin nan suna nan da yawa dole mutane su wulakanta ku ka je wannan shago ka karba ka je wannan shago ka karba ka bar bin wannan layi to an suna sallah a masallacin ka an kwana biyu ma za su bar sallah a masallacin ka kuma Allah ba zai barka ba yasa ka nemi na kanka a tsari na shugabanci ba sai kana da kuɗi ba sai kana da kuɗi ba za a baka shugabanci wannan shine tsari lokacin da mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin sa cikin suratul bakara suka zo suna bayani suka ce su suna so a fitar musu da shugaba ko kuma sarki wanda za su yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya turo musu da ba da faluta domin a yaki jaluta to lokacin da aka bashi wannan annabin su ya faɗa musu wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت طاعة من المال Yota ya baya da dukiya, baya da kudi da me zai yi, inda so samu ne kamata ya ce kana da kudin duk wani abin idan za ka yi ba sai ka ce wani kawo taimako ba kawai ka yi. Idan ka yi in ka ce wani kawo bai kawo ba ka ce to ai dama kana da kaza a zo a yi shi da kansa zai kawo in bai kawo ba ma za a yi wato da shi amma inda talauci akwai matsala gaskiya Allah ya kyauta na'am saboda haka dariya suke yi bayan Allah suna wucewa sai su yi dariya wa idza marru bihim eh yatagamazun wa idza marru bihim tuwa ne ne suke yin murur tuwa suke murur idan su masu izgili din suka zo wuce bayan Allah suna zaune ya ta gama zuna sai su rinka tsegumi amma tsegumi na algangu abinda ake nufi shine kana abin nan kace wato kai wa mutum haka eh ina fata an gane kawai dai idan za ku gwada ko da kira wato ya duba sai ku kalli juna ku yi dariya eh, talauci zai kattara ki ko ga yunwa za ta kattara ki sai a yi dariyar mugunta ina wa idza marru bihim yatagamadun wa idan qalabu ila ahlihim idan su masu izgili din nan da wulakantawa suka koma wajen iyalansu in qalabu faqihin sai su koma suna masu alfahari suna takama in ji sabbatawa suka ce masu kakaci وإذا رأوا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون idan kun gansu aka ce waɗannan talakawa bayan Allah ne masu daraja sai su ce a'a ladallun fatattu ne mu ba mu yadda ba tunda sun bar addinin iyayensu da kakanninsu wa ma ursilu alaihim hafizin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai ba mu aiko su su zama masu gadin ku ba lokacin da za a yi halitta an nemi shawarin ku ne yanzu ko dan uwanka ne lokacin da za a halitta ka an nemi shawarin ka ne ai ko uba ne ko uban waye ba a nemi shawarin sa ba yayin da za a ba shi yaya to balle kuma a ce makwabta ko wanda suke zaune waje guda shi yasa ina ruwanka da hidiman mutane ka gyara abin da za ka yi gyara a kai ko ka taimaka da abin da za ka taimaka kawai wama ursilu alaihim hafizin Ubangiji ta'ala ya ce, ba mu aiko su hafizina su kasance masu gadi ko masu kiyayewa ko monitor ko kuma observer ko su babaiza alaihim akan waɗannan bayan Allah bai na ruwansu. To a gaba sai Ubangiji ya fala ya ce, to ku bayan Allah ku ya kudu. A yau, lalle waɗanda suka yi imani daga kafirai, su ba za su rama dariyar da suka yi musu. ya sa a ƙarshe ce hal suwibal kuffaru ma kanu ya falu hal suwibal kuffaru ma kanu ya falu shin an saka makafirai da abinda sun kasance suna aikatawa malamai suka ce da aka ce shin din nan wannan ana son ku mai da hankali a lahira ne ku bude idon ku za ku gani duk wanda ya izgiri wa masu addini to sai Allah ya ba su dama a lahira sai su rama kuma alama ce ta kafircin izgili da addini ko kai izgili wa mai addini da ta yi malamin bayi da komai ai talaka ne yana fama da yunwa wanda yake fama da talauci amma duk ya dame mu da wa'azi wannan izgili ne irin sa ne katirai suka yi wa manzo Allah da sahabbai a wancan zamani wa qad aktaru min as-sukhriya hakika sun yawaita as-sukhriya wal istihza' sun yawaita izgili da wulakantawa wa za domin ta'ani kuma sun yi ƙari wajen sukan annabi da sahabbai wata da hiki da yin musu dariya kai an ba kai a kaɗan kaɗan hatta aksara zalika nafsa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam har sai da annabi ya damu saboda tsaban matsin lamba maza Allah da kansa ya damu a wancan lokaci kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ambata wa laqad na'lamu ubangiji ya ce hakika mun sani annaka ya zai ko sadurka bima ya kolo lallai yana kuntata maka kirji abinda suke faɗa yau da gobe abinda suke faɗa yau da gobe na kalmomi na ɓatanci da suka da wulakanci da kaskanci mun san yana sa kirjinka ya yi kunci ya dame ka su masabbatan lahu sannan su masabbatahu Allah sa'an sai Allah ya ƙarfafa manzon Allah wa amara bima ya tabu bi haza addi ko yuthebu bi haza fi sannan ya masa umarni da abin da zai tafi da wannan kunci din wato wannan damuwa fa kala yace fa sabbi bi hamdi rabbika wa kun min sajidin wato kai tasbihi tare da gode ba ubangijinka sannan kuma wa kun min sajidin ka kasance cikin masu sujada masu sallar nafila kenan abu na farko a duniya idan wani abu ya dame ka ka kama tasbihi sai dai anan aya bata gwada yawan adadin tasbihin da zaka yi ba to hadisi ma bai ambata ba saboda haka ba sai ka ɗauko wannan abin balli-ballin nan ba wannan abin lambobin na ga wani yana da sai ya fice da dariya lalle yau kan yau da rata ci gida wannan an kana lissafa abin nan bisa adadi sunan ba a ce mutum ya lissafa kaza ba fa fa sai bi hamdi rabbika kai ta tasbihin Allah babu iyaka sai Allah ya yi maka damuwa fasabbih bihamdi rabbika shine subhanallahi wa bihamdi shi ma yayi ko subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim don haka idan mutum ya shiga damuwa to ya zauna ya ambaci Allah idan mutum ya shiga damuwa wa kun min sajidin to kai sallan nafila musamman cikin dare ka tashi da daddare ka roki Allah subhanahu wataala wannan suna daga cikin hanyoyin da suke kawar da damuwa eh wani malami mai talimi mai yace idza kunta fi gammin wa hammin wa karbatin faqara kitaballahi tanju min alhammi idza kunta ya hadha gariban musafira yake idan ka kasance cikin damuwa ka karanta littafin Allah shine babban zikiri wala zikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un babban zikiri a duniya shine littafin Allah Raba da aka yi baka iya karatun Qur'ani ba za ka iya subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah kai tai babu iyaka wannan lissafawa din bai da muhimmanci bai da muhimmanci ana bata lokaci ne kawai wa kun min as-sajidin sai kaman da zaka tashi kai sallar nafila ne yake ne ka tashi kana zanawa shi ma kana lissafin nafilan da zaka yi ai raka'a biyu sai kai raka'a biyu kai tahiya kai sallama in zaka rude raka'a biyu kai tahiya kai sallama raka'a biyu kai tahiya kai sallama wannan suna raka'a hudu sai tahiya sai sallama raka'a hudu sai tahiya sai sallama wani ya tashi raka'a goma sha daya yake goma sha ɗayan nan zaman tahiya biyu zai da sallama guda daya yana amfani da ayoyin da yake karantawa da inda ya tsaya shi yasa ba zai rikice a lissafin ba amma ba don haka ba a ce mutum ya take yayi raka a goma sha ɗaya bai yi sallama ba eh wannan ya riga ya gama cefaninsa ne ko bai da matsala a gidansa ko bai da matsalan duniya saboda lissafi zai iya rikice masa to amma in yana duba ayoyin da ya karanta ta sama ne ko ta kafa ko ta tsakiya sai ya san ayoyin ayoyi kaza kaza yake karantawa to a karshe zai ba shi lamban cewa yanzu yayi rakawoyi kaza sai mutum ya faɗi damuwansa wa Allah musamman ma a cikin sujada saboda lokacin da sulusin dare na ƙarshe ya zo maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa sulusul layl al-akhir Allah yana ce ina mai roƙo na in ba shi abin da ya roƙa ina mai neman gafara na zan gafarta masa ina mai neman yafiya na zan yafe masa maza Allah ya ce wa zalika fi kulli laila wannan kowane dare ne kowane dare babu wani bambanci wai da daren juma'a da daren sallah da daren arafa babu bambanci kowane dare ne kun ga kenan Allah ya ba mu ni'imomi da yawa wannan muna cikin damuwa sai mu yi kokari eh to musamman ma yanzu lokacin zafi saboda in an dauke wuta an baka tashi kai na filan ba ba za ka yi bacci mai kyau ba dun ko sola kake da ita sai ka ji zafi kake ji to ba gara ka tashi kai na fila raka biyu ko hudu ba ka faɗi damuwanka ko ba sai ka fada da larabci ba an baka dama da kana iya fada da kowane irin yare ina kare kare kake ji to ka fada ma Allah da karanci yana ji na'am to abin da aka fada ma annabi kenan kuma aka ce wa abu da rabbaka hatta yatiya kal yatir ka bauta ma ubangijinka har mutuwa ta zo ta dauke ka bi ma'ana idan mutum ya kama hanyar Allah ba a son ya sake ba a son ya sake ya bi labi ba ka miƙe kawai sai dai an samu kuskure kuma to kai sai istighfar wa kana akbarahu min qablu kuma kafin waɗannan ayoyi Allah ya bada labari ma annabi annahu yakfihi haula'i almustahzi'in cewa Allah zai masa maganin waɗannan masu izgili haitu qala inda ubangiji yace inna kafainaka almustahzi'in tunda an ce fasta bima tu'mar wa a'rid ka tsage gaskiya kuma ka kauda kai ga barin mushrikai inna ka faina kal musabiin masu izgili ba za mu maka maganin su amma tabbas za a maka izgili amma za mu maka maganin su allazina yaqaluna ma Allah ilahan akhara sune waɗanda suke sanya wani abin bauta tare da Allah fa sawfa ya'lamun to da sannu za su sani to shine a gaba yace walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulu wa akbarahu anna fi lahum hada kuma Allah ya bada labari ma annabi tun a wancan lokacin cewa wannan aiki na kafirai wato sawfa yanqalibu wa balan alaihim da sannu zai zamo mummunan sakamako a kansu fa qala da abin da Allah ya ce wala qad suhbi bi rusulin min qablika hakika an yi izgili wa manzanni da yawa kafin ka zo ya Muhammad wa haka bil ladina sakhiru minhum amma sai ya fada akan waɗanda suka yi izgili ma kanu bihi yastabiun abinda suka kasance suna yi na izgili saboda haka sai ya fada kansu to shi yasa wani lokaci karka ga mutum ka raina ki ko ka wulakanta ki saboda kana da mulki ko kana da kuɗi kai maka dariya ka wulakanta ki to sai abin ya juyo sai a samu akasi abinda aya ta ambata kenan kuma duk waɗanda suka yi izgili ma annabi sai da abin ya juyo kansu za mu ga tamfil ko waɗansu misalai har da sunayen waɗanda suka yi izgili ma annabi irin mummunan sakamakon da ya same su na sai na biyu isaratu a shubha ta yadda shubuhohi wa taksifu bi ayatil kaziba da ninninka ƙarerake iri daban-daban domin a ɓata annabi da da'awansa. Wa karaktaru min zalis a wancan lokaci kafiran Makka sun yawaita haka wa tafannanu fi suka yi amfani da fanni daban-daban bi haythu la yabqa li ammatin nasi majalun litadabbur ta inda ba zai rage ga gaba ɗayan mutane ko gaba garin mutane wata dama ta yin tunani ba fi da'awatihi dangane da da'awan annabi bari su yi tunani su yi amfani da ita a'a wa tafkiru fiha da kuma yin nazari a ciki suna son su toshe kwakwalwar mutane alhali kuma musulunci yana amfani da tunani shi yasa aka ce afala ya tazakkarun afala ya ta'izun ko ya tazakkarun ya tafakkarun anna yufakun ire-iren waɗannan suna son ka yi amfani da tunaninka shi dan adam da kake gani Allah ya baki hankali wannan hankalin da Allah ya baki na musamman shine ya bambanta ki da sauran dabbobi ai ayan qur'ani mata ambata shine aka bambanta ki da sauran dabbobi saboda haka da za a haifi yaro a ajiye shi shi kadansa ya mike a ka'ida zai tashi da fitra shine fitratallahi allati fatarar nasa alaiha kowa yana da wannan to amma environment yana iya canza mutum iyaye suna iya canza mutum zai idan mutum ya tashi a gidan da iyaye duk yan bariki ne don ba ya sa'a ba duk wanda zai tashi a gidan ma dan bariki ne kawai sai dai wanda Allah ya samar don ana iya samun irin zakadin nan sai ga karuwa ce ko magajiya ce ta haifi alaramma kuma liman to sai ka zo ka ce ba zai limanci ba ko ka ce ba zai karanta qur'ani ba sai dai abin da ya kamata shine idan abin ya faru a nan to ku dauke shi ku kai shi bangon duniya inda babu wanda ya sai din ya samu nazuwa in ba haka ba yana yin wani abu wani zai ce wannan ba dan gidan wance ba ne ana ce eh sai ya kawo wata mummunar magana sai ya tsora to waɗansu wanda ba su da hankali kuma sai su ringa ganin su wani iri haka to don haka lallai tunani a tafkir yana daga cikin ko a tadabbur yana daga cikin abin da musulunci yake son a ringa dubawa bari mu kawo misali da ayoyi guda biyu daya a cikin suratul bakara inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar an ambaci abubuwa guda goma mai Allah ya falacin ƙarshe ta ce la'ayatin liƙauni ya filon masu amfani da hankali to a cikin suratu Ali Imrana me yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar sai ce la'ayatin shi ma ana neman liqaumin yatafakkarun mutane masu tunani saboda haka wani lokaci ayoyin Allah kawai za a duba shike na sai mutum ya yi tunani ya ce eh ya kamata abu kaza wa fi kulli kai illa huwa ayatun tadullu ala annahu wahidun mun karanta garin bayani a can baya in kana da hankalinka ka natsu to za ka gane abinda kake yi daidai ne ko ba daidai ba eh ko mashayin taba ne ba na wiwi ba ko mashayin taba ne inda ya zauna ya yi amfani da hankalinsa zai iya gane cewa shaye-shayen da yake ba daidai ba ne to kafirai a farkon zamanin annabi sun yi amfani da dagule domin su dagula kwakwalwan bayin Allah kar su gane gaskiyan kafin da manzon Allah ya zo wa al'umma da shi. Na'am, fakano ya kolo na anil Kur'an, domin su muzanta al-Kur'ani sai suka ce argasu a halami. In aka ce argasu a halami shine rikitaccen mafarki. ko rikitattun mafarke-mafarke wannan kusan kowa yana da wannan rikitattun mafarke-mafarke yaro yana mafarkai saboda gagaran da yake yi ko mu'amalan da yake yi da mutane da sauran yankunsa yara yau da gobe idan mutum ya tsufa shekaru suka masa yawa sai ya dawo yana mafarke-mafarken abin da ya yi a lokacin yaranta. da ainihin samartaka. Samari su kuma a yanzu an fi samun arzasu a halalin tattare da su. Za a ga samari su kuma mafarke-mafarkensu sun rike waya na miliyan daya. Da shi sun shiga mota Royal Air na ainihin sun shiga motar miliyan kaza ga ki adif ga ki ya sa kaya haɗaɗɗu da abin nan kawai sai ya farka a tsohon bargon da ya gada daga wajen kakarsa. wannan duk abgasu a halamin ne ka tashi ka nemi na kanka ba ka tsaya kawai kana ta farkan ƙarya ƙarya da gaskiya wai ga shi sun je liyafa an kawo musu nama nau'i iri daban-daban ga da fefe ga soyayye ga gashike ga farfesu ga na kifi ma manya-manya ga 'yan ƙanana ga tarwaɗa ga karfata eh sannan ga shinkafa farar shinkafa ga jalof wanda aka yi da kifi ga jalof da aka yi da naman kaza ga ainihin farfesun naman kazan gida ga na turawa duk ran da ya farka kawai ashe wata kanwarsa ce ta kawo masa gabza da miyan lami wala riga ku halamin da eh to abinda suka ce qur'ani wai qur'ani dagule ne Qur'ani yana da yawa wanda bai san Qur'ani ba shine zai ce Qur'ani da gule amma wanda ya san Qur'ani aya wajen sa Qur'ani ba da gule bane Qur'ani very simple abu ne yaraha Muhammad bin Layl suka ce wai Muhammad yana gani da daddare abinda ya gani da daddare wa yaqluha bin nahar da rana sai ya zo ya karanta wa mutane wa yaquluna wani jikon ma suna ce bale tara suna ce shi ya kirkiri alkur'ani min inji nafsihi daga karan kansa to amma kuma su sun san bai karatu a wajen malaman balaga ba bai yi karatu a wajen malaman adabi ba kuma bai yi karatu a wajen malaman nahau da sarfu ba amma sai gashi ya zo yana karanta ayoyin qur'ani wanda yake babu kuskure a ciki ai ya kamata su hankalta amma suka ce bale tarahu a gaba ma suka ce bal huwa sha'ir suka ce mawaki ne to amma waɗannan maganganu guda biyu sun fi shahara a tsakanin kafirai akan sha'ir cewa mawaki ne saboda me saboda ayoyin Qur'ani sai kana tafiya sai su sai su baude makafiya su kuma a shehir suka ce al-kalamul mawdu'un al-muqaffa shine a shayar inda larab harufansa suna tafiya daidai wa daida to qur'ani wani lokaci zai zo daidai wa daida zai zo daidai wa daida sai ka ga ta aya ta samu to sai dai a cikin ilimin balaga na qur'ani ana ce tawafuqul faqilatayn ana samun asaja a karshen kowace kalma shi ma yana daga cikin ilimin balaga bal iftarahu suka ce shi ya kirkire shi min indi nafsi wa yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar sannan suna ce ai wanda ya sanar da annabi alqur'ani mutum ne wane ne mutumin da ya sanar da annabi eh buhaira ar-rahib ko bahira ar-rahib in za ku iya tunawa lokacin da muka karanta da baffan annabi ya ɗauke shi za su je kam domin kasuwanci sai suka haɗu da wannan malamin Yahudawa ya ba su masauki ya girmama su ya fito ya tarbe su da kansa shi bai saba fitowa ba yana ba da abinci wa mutane amma ba ya fitowa amma kawai sai ranar sai gashi ya fito har yake ce ma wannan ya ce wannan yaro ga dai bai girma ba amma ina babansa aka ce babu babansa ga baffansa ne yana hannun baffansa ne ya ce to ni na ga waɗansu alamu a cikin wannan bai kamata a karasa da shi ba kasan sha akwai ruwaya wanda bata inganta ba ya ce idan aka karasa da shi kasan sha in yahudawa suka zura masa ido suka gane shi za su kashe shi saboda haka yaron nan a mayar da shi haka haka tattaro annabi aka mayar da shi maka to waɗansu musamman orientalist sai suna ce ai a lokacin sun haɗu akwai abin da ya karantar da shi shine ya rike daga baya ya zo yana karanta wa mutanen maka suka ce karya kuke yi kun taɓa jin wanda ya karatun awa ɗaya ya zama malami ko na kwana ɗaya ya zama malami eh ko na shekara ɗaya ko da yake akwai digiri shekara ɗaya ko duniya akwai abin mamaki shekaru hudu rot ake yi ko shekara uku rot duk wanda kaga yayi shekara uku yana digiri to yayi diploma shekara biyu sannan a baka digiri shekara uku biyar kenan idan kuma secondary school kai a da akwai abin nan dalilin da yasa aka kirkiro bakas kenan zaka zo ka yi remedial in ka gama secondary school sai ka yi kimfida na shekara guda sannan ka je university a baka shekara hudu to yanzu ga wata digiri yar kwatano ina jin a wata shida ne ma ko shekara abin nan eh yanzu fi sabilillahi kai karatun shekara ɗaya ka zo ka hana kanka da wanda yake kara uku ko hudu a ce ilimin ku ɗaya ne ai ba zai yi ba ko da yake gwamnati ta ba da approval ko irin wannan NCE da digiri don na kara da lahadin nan idan an sahale ki saboda cin abinci ne babu matsala yanzu kun ga yayinmu da yawa abinda kuka karanta a can baya diploma ne da MCE eh har yanzu akwai malaman da suka karantar da mu ATC suke da shi takardan TC suke da shi sun karantar da mu in ma a primary in ma sun karantar da mu a secondary school to in yaje ko ya taya yayi za a bashi albashin sa daidai wannan TC din ne a to ga su malam ina jin diploma ne ma da kyar amikau aka yi ritaya kuma su ne magabatanmu to mun mun zo mun wuce diploma mun wuce LCE mun wuce digirin farko mun wuce digiri na biyu digiri na ukun ma mun ba shi baya don akwai kura tsakaninmu da shi wanda ya karantar da kai kuma yana da titi ko abin nan to irin wannan haka zo ana karatun asabar da lahadi karar sai ka haɗu da malamin da ya karantar da kai a firamare ko abin nan ai wani lokaci ko bai ce ba za ka ce malam za ka ɗan daga malam domin saboda shi amfanin satifiket ɗin a wajensa bai da yawa zai je kawai a gyara maka albaki ne in yayi ritaya ya ɗan samu kuɗi mai kauri shi ne kawai amma ba don haka ba bai kamata a ce wanda yake da basira yana nan ɗanye sharaf ka ce wai za ka tsaya a karatun asabar da lahadi ka yi da gaske kawai in za ka yi na'am innama yu'allimuhu bashar suka ce dan adam ne yake sanar da annabi to wai waye malamin annabi tun a wancan lokaci an tambaye su waye malamin sa babu malamin da ya karantar da annabi a birnin makka balle wani wuri kuma annabi bai zauna ba sai a cikin birnin makka don bai zauna wani waje ba amma kai yanzu za a iya zama a almari sai da ka gama secondary school ɗinka ko primary ka sannan ka zo cikin garin nazare ka zo kai secondary school ɗinka a azare sannan ka je kana buge-bugen ka a gashuwa ko a ina ne ko ba ka ba za a iya ce ka zauna a ina ne almarinka shekara sha biyar ka ɗan zauna a yayu shekara biyar ka zauna a shagamu shekaru nawa a garma gallawo ka zauna a jos shekara kaza ka zauna a kano shekara kaza to idan ka zauna duk inda ka zauna ka yi shekaru da yawa ba mamaki a samu kana da malami a wajen ba mamaki a samu kana da malami inda har ka yi karatu to annabi shi a waje ɗaya ya zauna a maka saboda haka kuma ba a san wani malami nasa ba tunda an sani da an fara malaminsa shine mala'ika jibrilu to kaga wanda suka ce inna ma yu'allimuhu basha ƙarya suke yi kawai suna son su lalata da awan sani wa qalu suka ce in hadha illa ikhnistarahu suka ce wannan alqur'ani bai kasance komai ba face kirkiran ƙarya ne wanda ya kirkire shi wa anahu alaihi qaumun akharuna ko wadansu mutane da ban suka taimaka masa to su waye suka taimaka masa wajen kirkiran alqur'ani aljanu a to sai dai a ce aljanu ko iskoki ai ishtaraka huwa wa zumala'uhu fi ikhtilafi fi ikhtilaqi da shi da abokansa sun yi tarayya wajen kirkiro alqur'ani وقالوا أساطير الأولين اكتتبها suka ce ai tatsuniyoyin mutanen farko ne wanda ya kwafa ya kwafa daga wani littafi ikhtatabaha istansakaha ya kwafa daga wani littafi fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila ana karanta masa satai da maraice to wani malami ne yake karanta masa in dai baka kawo sunan malamin sa a cikin mutane ba to sai dai ka nemo a cikin aljanu ko iskoki to mai karantar da shi mala'ika jibrilu ne shi ko ba karya yake zuwa da ita ba maganan Allah ne alqur'ani wa hayanan wani lokaci kalu suka ce inna lahu jahannam ko sun ce annabi yana da wani aljani na musamman aw shaytana ko annabi yana da wani ifriti yana da wata iska ya tanazalu alaihi kama yanzilu aljin wa shayatin waɗanda suke sauka a kansa kamar yadda aljanu da shaytanu suke sauka alal kuhani a bisa ainihin masu bokanci eh kun san duk bokan da yake bokanci inda hakika yana bokanci to yana amfani da aljanu ko yana amfani da aljanu akwai abubuwan da ake yi in ana son a yi mu'amala da aljanu su ma za su biya maka bukata kai kuma za ka yi biyayya ga duk umarnin da suka baka kuma mafiya yawan umarnin kafirci ne gwargwadon kafircinka gwargwadon tasirinka a wajen boka wato a aikin boka abokantaka to annabi ba boka ba ne babu wani aljani ko iska ko ifritin da yake sauka ga annabi kala ta'ala raddan alaihim sai ubangiji ya mayar musu da raddi ya ce halo na fiye kun alaman tanazzalu shayatin kin ba za mu ba ku labari ba dangane da waɗanda shaidanu suke sauka gare su shaidanun na a shayatin anan ana nufi shayatinul jinni shaidanu na aljannu tanazzalu ala kulli aqaqin matin suna sauka ne akan dukkan makaryaci asimin mai laifi ya sa malamai suka ce duk wanda ya ba da haɗin kai ma aljani wajen saƙon Allah to ya rinka sauka masa kenan kuma ya rinka taimakonsa wajen ɓarna kenan ya sa boka hatsari ne kuma duk wanda ya ce zai mu'amala da boka to ya riga ya lalata addininsa ya sa annabi ya ce duk wanda ya je wajen boka ya nemi fatawa ko ya nemi bayani ko ka yi aiki da shi ko ka yi aiki da shi ko ka yadda ko kar ka yadda ina dai ka je ai saboda kana girmama shi ne ka yadda da shi ne shi ne ka je ka masa tambaya to sai ka yi kwana arba'in kana sallah ba karba ba kuma ba ruwanka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال ونبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل آفاق عتيق ko da yake akwai kare wa shu'ara ina ganin ya kamata mu tsaya wa ahayanan qalu inna lahu jinnan aw shaytana abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته